qala ibn abdul barri wani babban malamin hadisi daga cikin manyan malamai na ainihin salaf yace arada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nisa allawati yalbisna min athiyab ash-shay' al-khafif alladhi yasifu wa la yasturu fahunna kasiyatun bil ismi ariya bil ismi ariyatun fil haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin waɗannan mata masu sanya tufafin nan wanda yake shara-shara da wanda yake matsatse din nan a haƙiƙanin tufafin baya rufe jikinsu baya suturta musu al'aura a zahirin suna za a ce sun sa tufafi amma a haƙiƙanin al'amari tsirara suke domin babu wata gaba ta jikinta da baka ganin yadda gabar take Allah ya kiyaye wannan magana tana cikin littafin tanirul hawalik suyudi ya ɗauko ta daga ibnu abdul barri bayan waɗannan sai asarai da ainihin malin ya kawo daga ainihin sahabbai da tabi'ai da ainihin makamantansu kamar yadda ne mana ishara a kan jiya cewa dama za mu kawo wasu zantuttuka daga fatoyin malaman farko sahabbai da tabi'ai akan mu ji wani matsayi suke ɗaukar hijabi ɗin nan tunda mun ce za mu yi aiki da irin hanyar su salaf ɗin nan magabata to mu san cewa akwai jan aiki ainihin a gabanmu Allah madaukakin sarki ya taimake mu mala ya ce wa an ummi alqama binti abi alqama qalat wata mata mai suna uwar alqamatu yar baban alqamatu kuma wane mutum qalat tace ra'aitu hafsata binta binta abdurrahman naga hafsatu yar abdurrahman ibn abi bakr wato jikar abubakar siddiq dakhalat ala aisha sai ta shiga wurin aisha yanzu ma'ana ta shiga wurin goggonta kenan za ta je gaida goggo ko za ta je gaisuwar sallah ne ko yawon sallah ne za ta je ko ta je ziyara ne ko ta je kai kukan ai mata dinkin sallah ne ga ta dai aka ce wa alaiha khimarun raqiqun yashifu an jambaiha jabiniha ta kawo wani gyale shara-shara ta sa shi wanda gyalen yana bayyana ainihin goshinta ana iya ganin jikinta fashaqqatu aishatu alaiha kun ji yadda dattawan arziki suke sai aisha ta kwace wannan gyale ta tsatsaga shi ta tsatsaga shi sai ta zubar da ta zubar waƙalar sai ta ce ama ta alami na ma an fi suratin no ke wannan ya baki da hankali ne baki san hukuncin da Allah ya sauka a cikin suratun nuri ba Allah ya ce mata a umarce su suturtar jikinsu za ki sanya gyale mai shara-shara summa da'at bi khimarin sannan sai Aisha ta sa a kawo mata wani ainihin khimar wani lullubi wani hijabi mai kauri haka fakasat ha sai ta ce ga wannan kije kirin kasawa al'imamu ibn sa'ad shi ne fitar da wannan a takaice riwaya ce hasana insha Allah me wannan yake nuna mana kun ga abin da muke faɗi kullum cewa a daure a yi tarbiyyar samari da ‘yan mata idan tsofaffi da dattawa sun taurare mana an gaya musu gaskiya sun ibi a rabu da su a koma ‘yan mata samari sauran waɗanda ke da ɗanyen jini a jika da duk wanda zai amsa a ja hankalinsu waɗannan ‘yan matan nan nan gaba ba su ne za su zama gwaggwawance ba ba su ne za zama inna wance ba ba ita ce za ta zama kaka ta gangare ba ko duk ba su bane duk su ne to ashe yanzu ga Aisha shekara nawa annabi ya aure ta shekara bakwai ya tare da ita tana shekara tara yau ga Aisha ta zama dattijuwa har ta ga wata ƴata ya kuskure da yake Aisha ta tarbiyantu akan addini kamar yadda hadisin ta yazo cikin Bukhari da Muslim cikin babin masallaci take cewa lam aqil abwayya illa wa huma yadunani dina ni dai kawai tashi ne naga uwata ummu Ruman da ubana Abubakar Siddiq kawai musulmi ne suna addini tashi da ta akan addini wannan sai ya sa ta waye gari ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallama ta tashi ta zama malama sai ga aisha ta zama babban malama ta zama ita ce yau goggo gashi an je gaishe ta ta ga an yi kuskure akan addini to wallahi in aka bar yan mata ba a koya musu karatu ba billahi allazi la ilaha illahu ana lalata addini ne in aka bar samari ba a koya musu karatu ba a koya musu addini ba ana lalata addini ne don kun san abin da zai faru daga baya shine mas'alar za ta zo ta juye su ne dattawa wani shine kakawa ne shine dattijo kaza su ne shugabannin anguwa su ne kaza wa'annan 'yan mata sun waye gari sun zama su ne dattawa su ne inna su ne kaka in matsala ta tashi sai ku ga su suke fada akan addini don ba san shi idan harka ta tashi sai ku ga duk yadda zaki auna su sai ki rinka auna su a mizanin shari'a sai ki ga ba su shiga ciki ba to shi yasa gaskiya saboda Allah malaman farko sun ba da matukar muhimmanci game da tarbiyyar yara wannan ku sun samu ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin sunna annabi ya auri ummu salama ya aure ta da girmanta bazawara ce ta manyanta amma me ya faru akwai agololinta guda biyu zainab da umar ta zo da su annabi sallallahu alaihi wa sallama wata ran sai ya ga shi umar ya sa hagu yana cin abinci manzo Allah ya ce kai yaro ka ci da dama ka ce bismillahi ka ci gabanka kun ga me ake koya mai ladabi wannan irin abin da kike nuna wa yaro kina ganin wai kamar bai da muhimmanci wallahi tallahi kina gyara tarbiyyar shi ne da tarbiyyar ƴaƴan da zai haifa nan gaba amma sai a haifi yaro sai ki sa wa yara abinci wai ke ba ruwanki da su ba za ki ce to duk wanda ya zo ci ya wanke hannun shi ya yi bismillah ya ci gaban shi kar ya haɗama kar wani ya kaza a'a sai dai kawai to ga abinci nan ke kuma sai ki juya ke ma ki tuna shikenan kin zama jaka ke kawai ci kika sani kawai eh ci kika sani kawai a'a in kika sa musu abincin to kowa ya wanko hannun shi kowa ya ce bismillahi kowa ya ainihin ci gaban shi banda hadama banda baka cinye ba kuma kana kwasowa a hannu ai la tudkhil at'am ala at'am kaka dau abinci yana bakinka kuma kana tura wani ko kuma saboda hadama ga wani kana ci baka gama cinya ba kuma ka wawuro wata loma kana rike da ita me kake gaggawa ko kuma za a ci dan wake ana tsikarin ɗaiɗe kai kuma ka rinka tsikarin uku ba daidai bane ya zo a cikin sunna manzo Allah yake duk abin da yake kura-kura haka zaka ci to ainihin wannan abu ba za ka ci shi ainihin fiye da yadda jama'a suke ci ba sai da izinin su an zauna an kawo dabino ana ci kowa yana daukan ɗaya yana ci sai zan kai kana da bukatar ka ci biyu sai ka ce jama'a ni gaskiya baki na na da girma sai dai a yi min ahuwa biyu biyu zan rinka ce a kawai sai ka rinka ɗiban biyu kana rugawa a baka kayi zalunci labudda wa an tastazinahum dole ne ka nemi izinin su to gaskiya saboda Allah akwai babbar matsala game da wannan harka kwarai da gaske saboda mafi yawancin tarbiyya ta ƙananan yara tana hannun ku mata ne to in da ba ki lura to daga yau yana daga cikin fa'idar wa'azi da ake zuwa aji kika koma yanzu kika sa wa yara abinci sai ki rinka nuna musu ladabi an ga wani ya ci da hannun hagu sai a tsawatan mai a sa ya sa hannun dama haka a hankali hatta rubutu ai wani yaro yana rubutu da hannun hagu sai ki hana shi ba kyau rubutu da hannun hagu ya sa hannun hagu ne sai ki sa ya rinka yi da hannun dama yaya ashar sai ki rinka ainihin nuna mishi ba daidai bane ke kuma ki rinka tsaftace bakin ki daga ashariyan nan kada gunduma gunduman ashar kamar ke ce uwar maguzawa a bakin ki ya zama yaro bai ji karatu a bakin ki ba sai dai rinka jin ashariya to gaskiya saboda Allah waɗannan ba ƙananan kurakurai bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kun dai ji Aisha ta ga wata da gyale ta tsatsa ga gyalan a yayin da kamar yadda muka faɗi jiya ga wasu su kuma suna ta faɗa akan wai sai dai a bar mata su sa gyale ba hijabi ba Allah ya kiyaye to bayan wannan malam ya kawo ainihin asarai a ƙarƙashin wannan fasli da yawa amma gaskiya waɗannan sun ishe mu sharaɗi na hudu shine malam yace an yakuna fadfadan ghayra dayq ghayra diqin fayasif fayasifu shay'an min jismiha tufafin nan dole ne ya zama fadfadan mai faɗi ne gashi nan ba kuntatacce ba yadda za a rinka bayyana jikinta saboda in tufafi ya kunci a can baya an yi magana kai ya zama shara-shara ko da kin yi shi mai faɗi kai ya zan shara-shara to yanzu ana maganar to ya zan kuma mai faɗi ne yana da faɗi yana da yalwata domin ainihin in ya zan ya tsuke jikinki to za a rinka ganin ainihin makwantar jikinki to gaskiya saboda Allah wannan ba karamin bala'i bane wanda ake fama da shi a zamanin nan to kun ga wannan masu sanya 'ya'yansu a makarantu dole sai kun kula da makarantun da za a sa yarinya ba wai kawai a sa ta makaranta ana son da kawai a samu ilimi ba don haka yarinya ta shekara shida tana zuwa primary school da ainihin tsiraici ta shekara shida tana zuwa secondary school da tsiraici sannan kuma daga baya a zuwa ce wai ta sa hijabi kuma kun san wannan gaskiya an yi shirin da ba zai zauna ba kamar wani irin ya maɗiɗi ne da ake sai ku je kasuwa sai ku ga sukari a bakin hanya ƙura tana ta dukan shi sai ki je sai ki auno sukarin nan wai kuma sai a zo a ɗaura shi a leda bayan asirin shi ya gama tunuwa wai kuma yanzu a zo a rufa mishi asiri wannan mummunan kuskure ne to gaskiya saboda Allah wajibi ne sai an duba waɗannan abubuwan ƙwarai da gaske haƙiƙa tufafi dole ne sai ya zama ainihin wato yana da kauri har a cikin ainihin hadisi aka ce manzon Allah ya baiwa Usamatu dan Zaid wannan hadisi al-Imam Diyauddin al-Maqdisi ya ruwaito shi da Imam Ahmad da bai haƙi kyakkyawan hadisi annabi ya baiwa Usamatu dan Zaid wadi ainihin wato yadi haka ita gashi nan kaje ka dinka ko kuma tufafi shikenan aka ce duk da tufafin fa yana da kauri yadda ga ɗa namiji wannan tufafin mai kauri ne sai ran nan sai manzo Allah ya tambayi Usamatu ina tufafin da na baka na gaba ka sawa sai ya ce ai gaskiya na ba matata ne wato akwai yadin da yake maza na sawa mata na sawa wannan babu laifi to kawai sai ya dauka sai ya ba matar shi sai ya ce a to da dai har matar ka ba to ka ce in za ta rinka sanya wannan tufafin ta rinka sa wani mai duhu daga ciki ke ma'ana tufafin da namiji zai iya sawa mai yiwa ya zan an karbe shi yayi daidai idan har mace za ta sanya wannan tufafin to gaskiya saboda Allah sai ta ƙara da wani a ciki shi yasa in ya zama wannan yadin kamar yanzu akwai wani dan Madina da suke yo shi kala ne amma zaki ga mai shara-shara ne to gaskiya haka ne sai ki kawo wata riga mai duhu sai ki sa daga ciki sannan sai ki kawo wannan sabuwar sai ki dora ainihin daga sama har kafa ba gayo bace ta iya yiwa ki ce to ai ita ta kasan za ta ainihin fito wannan kuma gajeruwa ce a ga waccan koriya a ga kuma wannan ainihin wato ja daga sama aikin buga yara za su ce miki cas kurege to ya dama cas kuregen ne ya dama ba ado ake ba ba harka ce ta ado ba gaskiya harka ce ta addinin musulunci in kina son ado ki yi a cikin gidanki a shi jiya muka ji Allah yake cewa kar mata su bayyana ainihin tufafin su ko adan su sai a me sai ainihin a ainihin wurin da ya zama a cikin gidajen su ko ga mazajen su to a cikin ainihin wannan hadisi idan aka duba da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ƙarshe sai ya ce saboda ina tsoron in ka batta tana sanya wannan tufafi kasusuwan jikinta gaɓoɓinta za su rinka bayyana in tana tafiya za a rinka gane ainihin karin jikinta to wannan gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne mata su rinka bayyanar da haka sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗan da suke dole sai mace ta cika sannan za ta fita wannan ainihin sharaɗi shine aka ce Allah ya kuna mubakharan mutayyaba kun san larabawa suna da wani irin turare mai kanshi ne turaren wuta ne amma turaren a jiki ake sa amma na wuta ne in kika zuba shi a garwashi sai ki tara jikinki haka sai ki ji jikinki sai kwana da kwanaki kina wannan kanshin bare bari ma nan wane ne wane ne zaki ga da irin shi to irin wannan ainihin turaren annabi ya ce kar wato aka ce kar mace ta sake tufafin ta zan yana kanshin irin wannan turaren sannan mutayyaba kai zan an shafa ko an fesa turare irin turaren famfo na zamani abinda ake nuna dai kar ki sake ki fita kina kanshi turaren ki ki gwangwaza shi a cikin gidanki mai gidanki ya ji kar ki bari ya ji doyin hammata ko warin mara aka ce saboda ainihin akwai hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi dangane da haka ga su kaɗan daga sahabi abi musa al-ash'ari Allah ya ƙara mishi yarda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ayyumam ra'atin istata'arat ista'arat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fa hiya zaniya manzon Allah yace duk matar da ta sanya turare ta wuce wasu mazaje wai don su ji kanshinta to anan kun ga mafhumul laqab ne ko da ta sa ba don su ji kanshin ba ai dai matukar ta sa turare wasu za su ji ko abin da annabi ke cewa in dai hammace ta sanya turare ta wuce wasu mazaje da ba nata ba suka ji kanshin to wannan mata mazinaciya ce ana an ce mazinaciya ba ana cewa wai sai a kama ta a yanke kanta ba ana cewa za a rubuta mata laifi na mazinaciya kenan kuma title ɗinta kenan sunanta kenan wannan ainihin hadisi al-Imam nasai Abu Dawuda da ainihin Tirmidhi suka ruwaito shi haka al-Imam al-Hakim da Ahmad da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun ruwaito shi kuma kyakkyawan hadisi ne to ga dai hadisai nan da dama aka ce sahabi Abu Huraira wata rana wata mas'ala ta faru amma da ya ce ga abin da annabi ya ce ayyuman ra'atin asabat bakhuran matar duk da ta sa turare a jikinta fala tashhad ma'anar isha al-akhirah kar ta sake ta halarci sallar isha tare da mu to anan annabi ya ce sallar isha ne ba wai dan kadai sallar isha ake magana ba dan a nuna ai sallar isha ba ita ce lokacin duhu ba yadda kanshin za a ji ba a ganta ba kawai to in ya zan wadda za a ji kanshin ma ba a ganta ba kawai an hana ta ina kuma sallar azhar ko la'asar ina za ta fita za ta je makaranta ko wa'azi ina kuma harkar da za a ce za ta tafi ne inda za ta je ainihin wato gidan iyayenta duk waɗannan ana nuna miki bai halatta ba sannan wani tabi'i mai suna Musa dan Yasar yace Abu Huraira wata rana sai ainihin annam ra'atan marrat bihi ta'sifu rihuha wannan mace ta wuce turarenta na kanshi ta ɗibo wani turare mai kanshi ta zuba abu huraira yana zaune sai ta wuce sai ji kanshi haka faƙala sai abu huraira ya ce ya amatal jabbar ke baiwar Allah tsaya ki ji sa abu huraira amru bil ma'arufi wa nahya anil munkar anan ba wai je rike cocila mata sun fito rinka haska su da daddare wannan dan iska ne ba irin wannan ba a'a ana maganar wannan manzo Allah ya ce duk wanda zai zauna bakin hanya to dole in ya ga mugun abu ya hana in ya ga kyakkyawa ya umarni ba jiya mun ji wannan hadisin ba to yau shine ga Abu Huraira yana zaune sai ji wata mace ta gwangwaza turare ta zo ta wuce tana kanshi yace ke baiwar Allah sai ki ji al masjid turidi masallaci zaki qalat na'am tace i qala sai yace walahu tatayyamti kuma kika je kika sanya turare zaki je masallaci qalat na'am tace i kala sai ce farji'i wallahi ki koma fagtasili ki je ki yi wanka ki wanke turaren fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah na cewa ma min imra'atin takhruju ila almasjidi ta'sifu rihuha fayaqbalu Allahu minha salatan hatta tarji'a ila baitiha fataghtasila duk matar da ta ainihin wato fito za ta je masallaci turarenta na ƙanshi har Allah ya karɓi sallarta a'a ba zai yiwu ba Allah ba zai karɓi sallarta ba har sai ta koma gida ta je ta yi wanka to kun ji ka'ida jama'a to kin ga matsalar in yadin kika sa wa turaren in hijabin kika sa wa turaren to yanzu wannan hijabin in kika je kika yi sallah da shi a masallaci Allah ba zai karɓa ba ku kiyaye ba ina cewa in turaren ki in hijabin ki da kanshin turare in kika yi sallah a ɗakin ki ba za a karba ba ba haka na ce ba abinda na ce in kika sa turare a gidanki jikin hijabin ki ko jikin ki kika fito kika je masallaci kika yi sallah Allah ba zai karba ba akwai bambancin wannan da waccan magana wannan magana tana hukunta kenan in har da turare a jikinki to sai dai ki zauna ki sallah a ɗakin ki in ko kina son ki je masallaci sai ki je a jikinki ne ki je ku yi wanka a jikin tufafin ne sai ki je ki wanke tufafin ko kuma ki canza wani sannan ki je ki sallah Allah ya karwa in ko ba haka ba to za ki je ki dungure ne kawai wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi hadisi ne kyakkyawa insha Allah don haka sai malam yace fa idza kana zalika haraman ala muridatil masjidi ku saurara ku ji nasihar al-allamatu Abi Abdurrahman Muhammad ibn Nuh Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi ya ce ku saurara masu karatu masu saurare 'yan jin wa'azi in ya zama mace da za ta je masallaci an ce in ta je ta sa turare ba za a karɓi sallarta ba fama za ya kunu hukumu ala muridati suki wal azikati wa shawari'i to me za a ce kuma game da hukuncin shari'a akan matar da za ta tafi cin kasuwa ne ta fesa turare ko kawai za ta je ta kama hanya kan titi ne ko kuma za ta je dai gashi nan don kun san ya kai ma wasu 'yan mata fa kawai wallahi in gari ya waye sai ta wanka ta fesa ado ta camɓala jan baki dan gajeje a harshenta kawai ta rinka yawo a titi tana neman wanda zai taya wato tallake nan to ina hukuncin wadda za ta je masallaci aka ce ga matsayinta haramun ne ba za a karɓi sallarta ba don Allah wadda za ta je kasuwa fa wadda za ta je ziyarar iyaye ashe kin ga in kin je ziyarar iyaye a halin cikin sabon Allah kin saba wa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ba zai karɓi wannan aikin ke ba ki lada ba mala yace la shakka annahu ashaddu hurmatan wa akbaru isma wallahi matar da ta fesa turare ta tafi kasuwa ko ta tafi wani wuri daban yafi tsananin haramci da kuma laifi wa kad dhakara al-haytami fi zawajir akwai babban malamin fiqhu da ainihin hadisi al-allamatu al-haytami a cikin littafin shi az-zawajir min iqti'a an iqtiraf al-kaba'ir juz'i na biyu shafi na 37 yace anna khuruj al-mar'ati min baytiha muta'attira mutazayyina min al-kaba'iri walau azina laha zawjuha ku karkaba kunne ku ji malam yace ko mijinki ya yarda ki fesa turare ki fita aka ce haramun ne mace ta yi ainihin haka kuma yana daga cikin manya-manyan kaba'irai wanda ya kai a iya ce mata fasika Allah ya kiyaye to kun ga waɗannan ainihin wato abubuwa ne da lallai wajibi ne sai mutane ainihin sun kiyaye su daga ƙarshe wannan ainihin faslin ya ƙari dangane da wannan sharaɗin to gaskiya matsalar da take faruwa yanzu aikin da muke ta kokarin yi shine jawo hankalin maza domin gaskiya maza din nan sun zama kuloci na sabon Allah